بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da lata daren laraba 22 ga watan rabi'u al-akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun ji a darasi na ɗari biyu da arba'in da shida za mu tashi darasi na ɗari biyu da arba'in da bakwai hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da tara muna cikin kitabu fadail sahaba kitabu na arba'in da hudu kenan inda za mu tashi babi na arba'in da hudu daidai juma babu tahrimi sabbi sahaba babu da zai magana akan haramcin zagin sahabban annabi alaihi salatu wassalam a wannan masallaci mai albarka na Hudayfa bin Yaman radiyallahu anhuma da ke kungiyar jannin albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana malai ce babun tahrimi sabbi sahaba babun da yake bayani akan haramcin zagin sahabbai almajira annabi alaihi salatu wassalam as-sahaba jam'i ne na as-sahabi shi kuma sahabi shine wato mallakin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala dhalik wa law takhallala alaihi ridda eh wanda ya gama da annabi alaihi salatu wassalam ya yi imani da shi ya mutu akan haka kuma ko da ridda ta ratsa a tsakani ridda barin musulunci yawwa saboda haka wannan shi ake kira sahabi ba wanda ya ga annabi ba wanda ya gamu da annabi alaihi salatu wassalam ya yi imani da shi ya mutu akan haka ko da rinda ta raba misali a ce a ya yi rinda daga bayan ya dawo kamar yadda aka samu wasu bayan annabi ya ga duniya ai sun yi rinda ko amma wata ai sun dawo yawwa to wannan ba za ka kira shi wanda tunda ya mutu akan haka ba za ka kuma ya gamu da annabi sharaɗan sun cika shi za a yanzu bari ba ku ɗauko wata magana kusan duniyar ilimi ake yanzu ba abin da yake warware ta sai ilimi ita ce kawai duk wanda ya zo ce ma a hankalta ma ya ce ma ya ga annaba alaihi salatu wasalam ba a mafarki ba a cikin ya kasata kamar da wasu ke fada to yana kilemin da abbantaka ne domin yarda ya zuke ko ya ga annabi a fili ya yi imani da shi kuma zai mutu ko ya mutu a kan haka shi ma ta hanyar ne ke a ke ta abai suna nan har bayan mutuwar abu dubai ko wannan kofar da aka je aka rufe aka ce gaba ɗaya sa abai daga shekara ta ɗari da goma suka tare ka zam a yawan su gane ba bayan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da ɗaya da hamsin ma ko da sha biyar wani ya zo to illa abin da yake faran mu gaba daya shine da yawa a san zuciya da bangaren ya danne shi sa yawanci mutum za ga duk kwakwalwar sai Allah ya hana shi fahimtar wani abu duk kwakwalwar sa za ga shi ba kila sai ke za aji amma aka zo addini biyu me yasa saboda ka ka buɗe zuciya ka cewa addini da Allah shi kuma yadda addini na Allah ne ba yawan ilimi ba ne sai ba ka basira na gane abubuwa da yawa da yawa an gane ko to saboda haka idan ka riga ka ɗauko wannan san zuciyar kasa ita alhawa da kuke ji da gani yadda shi kan yake aiki wajen hana ka shiga aljanna haka san zuciyar kaga dai yanzu wannan ba bukata ba aya ba hadisi formula za ka rike kawai waye sahabi kai da kai shine wana wana wana wani to a hankalce yanzu idan ka zo ka ce mun ai wani ma ya ga annabi a fili ba ma a mafarki ba a fili a ajiye ma sako da za a bayar ya baki sako bai baki ba ya ganta a fili to ka mai da shi ka haji yadda Allah ya ce sahabbai radiyallahu anhum wa radu an to hada shi wannan kuma duk mutumin kirki ya yarda cewa in sahabbai suka kare to ba wanda zai zo kira kansa sahabbai sahabi ko su Abu Hanifa kaga a cikin malaman sa akwai sahabbai ko amma ba wanda ya kira shi sahabi yana nanawa a tajiri domin almajirin almajiran annabi ya kamata mu kiyaye wannan to wayannan su ne sahabban annabi alaihi salatu wassalam to shi za a ce haramci ne haramun ne ka zage su me zagi ba yadda ba hauki ya dauka ba ba yadda ba hauki ya dauka ba kaga a gurin ba hauki ya ce dan abu kaza kaza dan kaza kaza shine a zagi shine wato ba wai kun yi ya bakan magana ba kawai ka gaya wa mutum abin da bai da shi ba Lagi Eh, kasan kamar yadda na faɗa ne, wato shi ba hauki a gurinsa a kusan tumo da shi amma daji a addini a sabu shi ne gaya wa mutum abin da bai shi. Daji ne. Shi za ku yi da haƙuri na yira ɗin, in ɗan yira ɗin. Ba yadda za a yi wanda ya yi karatu ingantaccen karatu ya jingina wa annaba abin da bai ci in da bai inganta ba babu duk jin da yadda kake kallon sa mai kyau in dai da ku kai a hannun ina ce yi malaman na rantsi da Allah duk gurin wanda za ka je wani abu wani dan kawai ana yaɗawa a gari cewa annabi yana da kaza kai da ba za ka yi da wannan saboda kai ka san me illar sa jingina wa annaba abin da bai da shi zaki ya kamata mu fahimci wannan da kyau don ba wani abu da za ka zo kai a ɗan guntun tunanin ka yanzu ka tsara wa annabi daraja da shi kai ba kai san wallahi dama da darajar ka gan shi wannan shi ne wa kana fadlullahi alayka azima haka Allah yake falalar Allah akan ka babban shi to kai ka ka tafi da Allah ne to amma illa sau da yawa idan wato hauka ta tazo irin wasu abubuwa ko wallahi ni kadai ce ta tunani in zauna in rika tuno kamoniyar da da da da abin da mala abu tsari ya tsora mu akai kullum abin da yake faɗa yake kawai ku karantar da al'umma sannan ku yi salati ku yi dan Allah ku karanta kullum shi kawai abin da yake gaya mana ku karantar ku yi dan Allah yake domin al'ummar mu ba za ka tantana cikin bukatuwar karatu wajen abin karatu ya ta kuma ya kiro wani abu na tafowa ko ya ce ga na a ce dukkan ma da ake gama gara a ce duk yiro wani abu da zaka yi tsammanin sai a kauye ne zai je ya rubuta mutane abin nan ba sai ka kama wani to wannan shi ne kuma sannan idan Allah ya taimake ka ko iya nan ka kai baka da amma shi ke ka buɗe iya ce kuma gaskiya kake nema to za ka wanda yake yin zuwa bakara in ya ka san zuciya sai Allah ya nuna wa ita a fili ka ganta akan hannunka wallahi akan hannunka za ka ganta kai da yaji da karatu amma ko wannan abu akwai sarrai za ka gani domin fahimtar da ganar wata Allah ce ba ta karatun da To saboda haka na kasa annaba alaihi salatu wasalam tsora ma abin da mai da shi na kasa shi. Yanzu bari in kara muku wani abu. Kun san me yasa ba wanda yake karatu ingantacce zai kada ya da hadisin awwalu ma khalaqa Allahu nuru nabiyika ya jawo saboda asalin bijira ne domin ka ce Allah haske ne annabi ba haske ne sannan kuma ka zo kace duk halittu da haske aka yi har yana ba suka ce ai illolin da fitintirin da za su fito ta ƙarƙashin wannan suna da yawa domin a nan sun yi kamar shi ne ai magana da muke muka kawo ayoyi a ma'ida لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة duk wayannan Allah yake Allah ya wato yake duk wanda yake annabi Isa dan Maryam dan Maryam Allah ne ya kafuta kun san wani abu kun san me yasa duk Qur'ani kuka ba wata mace da Allah yake kaba da sunan ta sai Maryam ko akwai wata ita ka aiki wurin sau talatin Allah yana kiran sunan ta talatin duk inda aka zo gurin ta maryam Allah yake ce mata maryam su kutun da guda ta yake suratul maryam aka kuma faɗa kun san me dalili dalili shi ne saboda al'adar larabawa a wannan lokaci duk magidanci baya kiran matarsa da sunanta sai dai ce baban wani ummu wani in kaga ya kira ta da sunanta to shi da ita ne amma suna cikin mutane su ai ai alfa ma ya ce kaza ba ta sai dai ce ummuwa da ta ce kaza ba ta kama suna in ka ji sun faɗi suna da ai to bai wai in ka ji sun faɗi suna to bai wai Allah ya sa ku hular ta fita yawwa to kaga shi da Allah ya mu'amalance su da wannan abin da suke ɗabi'a su ba ta kiran matansu da sunan su da in bayi to shi ma Allah madaukakin sarki duk inda ya zo bai shi baya cewa baban Maryam sai dai ce Maryam Maryam baban Isa haka za a fito ba da shi karara sai an faɗi sunanta ko ita Maryam din ya ce ta bayyana Khadija da a ga muku cewa yi da ba ku yarda ku kira sunan matanku da sunanku to idan da na na Maryam ita ma yadda kuke jingina wa Allah madaukakin sarki ta kamar yadda kuke fada cewa matarsa ce to da ya za a iya kira sunanta sannan kuma in ka kalli ana kawo wajen lutuba ta ne tambayar da na yi bayarwa wasu mata aure wannan tambayar na ce da wanda ya jingina wa Allah da da wanda ya jingina mar mata duk zagin Allah ne kuma duk kafirci ne ko to amma wanda ya yi muni jingina mar ne da ne ina ina nan yanzu da wani kula da wani kula ku bana da wannan na yadda ce ne eh shi ma gajiyawa ce an fahimta da jago duk wanda kaga ya haihu ai ko shakka babu ya nuna gajiyayye ne domin haihuwa ma rage mutunci amma abin da nake so in faɗa shi ne shi ne abin da aka ci a biyar faɗa abin da muke faɗa shi ne babu yadda za a yi mutum ya samu tafi yana da mata amma za ka iya samun mata ba na to shi zaki cewa Allah yana da ɗa zakin kashe biyu domin ka ce yana da mata kuma ya haihu kun gane bambanci yawa shi zaki biyu ne cewa Allah yana da kaji za ku ga an ce bai da ra zai ce subhana na fi karfin rike ta mahallu shahid bai Allah wannan hayaniyar da ake a kowane irin zamani ba za a daina ba ba har duniya ta nade amma kai ka riƙa roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dace da kai ya ɗora ka a hanya madaidaiciya sannan kuma ni yadda za a kai kokari ka danne zuciyar ka kar ka buzanta ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا kullum zai zai na abokan ya je wannan kullum da bai dai zuwa mota sannan Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi duk wannan hayaniyar da kake tabbata wannan wannan wannan wannan ban so ban so ne magana kan wannan tabiya ba amma wato abin da zai ba ka mamaki in mutum yana karatu jijjika karatu kana yi kuma kai a gaban malamai wannan hikima fa da ake ta yi na cewa annabi yana da kaza ko bai da kaza da gangan mutane ke yi wallahi da gangan ne da gangan ne domin abubuwan nan ba wai sabon karatu ba ne ya daɗe sannan kuma kamar da zai muku ɗazi ne a gurin balarabe a gurin balarabe shi ba wuce ne ke ɗauka an haifi mutum maktum kamar wani daraja a gurin balarabe na ƙasa ne kamar a haifi mutum da hannu ɗaya ne ko ido ɗaya sahabba annabi za su yadda su jingina wa annabi wannan ba za su yadda ba ba ta abu ba kai ɗalibin ilimi da kafin za ka za ka jingina wa annabi to wanda ya karanta wanda ya gamsa haka akwai wani gangami da za ku iya tabbatar da cewa haka ne ai babu dama dai yan ba karatun ya kuma bai gamsu da abin da ya karanta ba a aƙidar musulmin kwarai ba wai taba annabi alaihi salatu wasalam sahabban annabi ma me yasa malamai suka yanke cewa idan mutum ya zo sahabbai idan mutum ya zo idan ya zagi abubakar ya zagi na aisha suka ce ya zagi sauran sahabbai za a iya cewa ya yi babbar kabira amma ya zagi na na sai na abubakar ya zagi na na aisha kuma ya tabbatar mata da wannan laifin da ake yayi da ya kafarta me yasa a kowace qur'ani ne ya zo da innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum shi ya wanke ta gaba daya ni boki ta wai sama wadda ayoyin goma to a ka'idar imani da sahabbai irin ka'idar da imani da annabawa duk wanda ya cika wannan kumula kaga ta akwai ta aka ila na bari ko bayan hadin mai rusuli duka annabawa kasa tun da kan annabi adam har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan baka yarda da gida eh ba ba ruwan Allah da kai yanzu da za a zo ka ce a ce ma wa yunus wa yata wa yunus wa luta ka ce yunus bin da amma ya sa wannan ban yarda da shi wallahi ne wani abu ya sau na bayan da zau a ba mu tarihin sa sai ake ai minun masa fasna al kace kai ba kai da ba ka kafurta ka kafurta domin Allah ne ya sa hoja annabawansa kai kuma kace ba kai da ba ba ruwan Allah da imanin ka da sauran annabawa da kai to ta ba annaba almajiran sa kakkab ka zo yanzu ka ware waɗansu kamar da wasu ke sun ware biyar ko mutum uku su kaɗai ne suka yi da duban da sauran su ma imani ka da sabai ne ba sai ka yi duka sannan na faɗi wata kalma a baya malami ƙwarewar malami shi ne in ya koyar da ɗalibai a sami kaso mai yawa kaso mai yawa na ɗaliban su jaraba shi yake nuna ka kware yawa amma idan da aka yi jarabawa ka zo kana kwambo bayan an kasa jaraba a cikin mutum saba'in mutum biyar ne suka ci to su kan zuru hukumomin makaranta ba a kira ka me yake faruwa ko je ka ba ku ba iya koyarwa ba mutum biyar akwai matsala to sahaba annabi sama da mutum dubu ɗari ran da ya alhajatul wada sahabbai sun fi dubu ɗari ya yi hajjin ban kwana ya yi wa'azi mai yawa ya ce ala hal ballatu suka ce na ta ta ballatu ya rasu ka yi mana jiha ka yi ta mana ya ma'aikin Allah kuma annabi ya bar duniya a ce duk sun yi rudda sai mutum biyar wannan na irin tunani a da yi mata kaga ba a fito karara an daddan da ajar ba amma zagi ne mutum ya zo da yalin da yake kai kai kai mutum da jirgi ne amma ba ka ba ta da mutunci wallahi ba karamin zagi ba kuwa sai ma ka ba ta da mutunci kai da yake eh kagani to wannan shi saboda haka lallai a hirɗin kai ba ma wannan ba shi ma na ja faɗa ana don Allah kai wanda irin tunani ne kai ko wanda suka karɓo yancin Najeriya su zarga wani su ba wa ɓalewa ka zo kana zagi ai mutum ban zagi kai ba kana aiki je zagi wallahi ba za ka zama lafiya ba kaga dai har kan yi da dole wani yana yi a wannan shekara 65 da biyar da Najeriya ta shekara ta gudun wani ya rubuta yana cewa wallahi shi da ma sun sani ba su karɓo ba da kyali ne ke wallahi yana yin wannan ƙirgilanci har ya ƙirgilanci to ko su da aka rubuta can Najeriya sai aka yi labor of Europe fast shall never be again haka aka yi wai abin da suke wani yanzu ba tafi abin dawa sai na almajiran annabi da suka kawo ma addini habbar mu so kuma su bi na zai kaje da karanta tarihi habbar na suka kawo musulunci sai suna ce tafi abin da to kawai an yi tsinka da taba wallahi ko limamin gandu kake zagi kullum ba za ka fita da imani bari gaya maka me ba su kawai ko shi kake zagi saboda domin shiga haƙƙin mutane kake kullum ana ɗiban lalanta ana zuba mara zunubin sa ana zuba ma ba za ka ko wani lafiya ba wannan tana almajiran annabi alaihi salatu wassalam saboda haka haramun ne zagin sabbai kai kai ko da iri shi za a zo ma malami ya zo ya gaya ma mai baka makamin da ce ka je ka binciko waye ne gaskiya tsakanin abubakar tsakanin sayi na ali da muawiya wallahi burma ka yi wallahi bari imani za ta domin wannan kai kai kana zuwa kawai da ka soki wani ka shiga uku ko kuma tsakanin da na aisha da sayi na ali waye ne gaskiya domin ka san dai dole an samu zabani wani ya fi gaskiya ko shi ne malamin ke cewa kamar faɗan uwa da uba ne yanzu mahaifinka da mahaifiyarka na faɗa za ka tara ya mutane a waje karka cewa ai ku zauna ku biyar da aka ai baban ne ba da tura mata a jirgin cewa dina ba eh shi ta ce ba dina ba to sai nawa ni dai na biya ma ba dina ba eh ta ba da labari akwai in kiji da zuwa wannan ai babu kuma kullum magana da ake yi cewa abin da ya faru tsakanin sahabbai kaddara da riga fata domin hadisi ne tabbatar da haka cewa dole haka za ta faru shi ta malam ne mai zala da ya ce wal kafu amma shajara bai nahu yace ka kame bakin ka akan abin da ya faru tsakanin alwajiran annabi domin kamar yadda ibnu kathir ya kawo a bidaya wa nihaya ai kaga da yazo yana magana sabanin da ya faru tsakanin sayyidina Ali da Muawiya idan aka zo zan jima akai akai akai lokacin sallah ya ji a karanda kowa ya je makamin a zo a hada a sallah bayan an ta a wani maya ga wani yana nan tawagar wani yana cin ya hango abokin zatin bayan an yi sallah a taba sai billahi lazi za mu koma za ku gane kurum a ai kuma za ku gane kurum in an koma an ga gwamna a ci gaba idan aka yi wani jihada ya mutu in aka tsaya a sallah ta haɗu gaba ɗaya shi ma sallah yanzu wannan kai sai ka shiga me ya kai ka yawwa ba abu da ya kai ka kuma asali game da mun sha bara sai ina muawiya in jihadi ne sai ina ali in jihadi wanda ya dace yana da lada biyu wanda ya yi kuskure yana da ɗaya ba a tara a ciki aka ce sai na Usman sai na Usman din nan da aka kashe shi kawu ne gurin Muawiya ko Muawiya kawu ne lokacin da aka kashe shi aka dauki matar Sana'ila ta dauri gasta Duban ka masa ya kai hannu ya su sun cire sakin yatsu wannan ya fi da yake yanzu da shi akwai duk ya makalkale a cikin wannan mayafin sai ta nan da ɗi bayan an masa ada sai ta aika sham ta ce aji a kai wa ma'auye shi kuma gwamna ne a lokacin a kai masa ya gani ana kaiwa da ya ga wannan ya ga wannan mayafin na sai na usman tunda ba sojiyar midiya ba sai da yanzu ne kafin ma ɗan aike ya ji an kai ba a sojiyar midiya yana hudewa da jini zai fashe da kuka dan ya san dan uwansa a cikin abin nan ya zo masallaci an shiga ya tashi da kawai ya bude musu wannan abin da sai mutane su rika kuka saboda haka kai na ni da ga wannan nan da zai rubuce na ma ya rubuta wasiƙa duguwa yake aji a tsohon sai da shi kuma shine halifa ya gaya maka duk wanda sai wannan aika aika a fito shi kuma zai na yin ya saboda gogewarsa a fahimtar wato kaji da shugabanci a kan kaji ne mutanen nan da ni kai na ban gane zuwa ya suke ji zama ce su ce na rage su garin fito da su ni ma su ai da shugabanci kenan ko kan principal da aka yi ga makaranta yanzu ba ka zuwa wani kai kai kai mu gure ka ce to kowa na kore shi wallahi ba san joji ne za su tabe ka Allah kuwa ai nan kowa ke yi ka gane kowa ka gane masu zuwa su kace ni da masu yi duk kowa ka fahimce shi da kyau to sannan kuma sai kai ba iya zuwa amma da zuwa kana zuwa ka ce to kowa dai kaza wallahi sai sun nuna maka duk kwarewar da ya nuna baka san komai ba to ba akwai abubuwan da duk ba yadda za ka je ka nemi wasu za su baka nike tumbur kuma ka fara barazana kana cikin jinin da kai duk ma'aikatar da ka je wani kai wani kwazo kwazo ne kaza kana fara barazana to za ka yi a hankali ka ba a hankali to wani abu da yana a je gani yace a gane shi ya nutsu tukunna ya ma fara gane mulkin a hankali zai wujo ne kuma zai na mu hawo yake zai ke bukata a cikin kaga an samu sabani ne dalilin sai na mu hawo Allah ya ce man kutila mazluman fa qad ja'alna li waliyyi sultana fala yusrif fil qatl bi yadihi innahu kana mansura li ja'alna li waliyyi Allah ya ce duk wanda aka kace da zalunci mun sanya wa waliyansa yan uwansa sultana mun ba su iko su nemi haƙƙin daukan Allah ya ce bala yi sirri da kace an an an kamo su ka ku ta gona da ido wajen kisa innahu kana mansura kuma wani ya ji da mai haƙƙin dan uwansa Allah ne ke miki to wannan shi ne kawo ka ba to yanzu dan Allah kai me yana ka nufi gana babu babu to shi za malam ya bude babin da cewa babu ne kuma ya kawo su ƙarfi zagin da abin annabi alaihi salatu wassalam ana ji da ibn al-kudi radiyallahu anhu ka an karbo daga Abu Sa'id al-Kudi Allah ya kara masa yadda yake قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي النبي يقول لكم لا جمع الواجرين kar ku zagi sahabbai na kar ku soba walau an ahadakum ma faqa mithl uhudin zahaban da dai da yan ku zai ciyar da mutum fatin duka uhudu na dinari duka uhudu kullum muna fara kace da ne da gurin duka su 40 duk wanda bai ga zuran na ido da ido ba Allah ta ya gani wanda ya gani kuma Allah ta ya ta gani saboda kawai shi zuwa hudu kawai gani ya kori Allah ya nuna wa ku ido hudu ne kaga dutsen da annabi ya ce ina son ka kana so na rakan dawa wato jabalin yuhibbuna wa nuhibbu idi wannan dutse ne da yana kaunar mu mu ma muna kaunar sa za ka gani iya ganin ka Dakta Wakil ya ce wani malamin su a jami'a ya hau kai ya tafi daga farko zuwa ƙarshe sai da awa ɗaya da ko minti nawa da wajen minti ashirin da wani abu ya ce kafin ya je ƙarshe shi ne bagir wani zuwa gobe. Wani daga gana hawa a yi wani ruba ne. Yawwa, a je a hau inda aka tsaye da akwai muke hawa. Hawa mu da hudu. Gashi nan kana kallon sa shi ne za ka gani daga wajen babu salamu kada hau gefen wajen baki a kana hango dutsen. shi ne wani wasu ke cewa tafiya yi ba ta yi da yi in zai yi zama yana motsi ko ko da girma ne kawai yalla bai da yawa na ga mutane suna cewa sai a tsaya a tsaya wai tafiya an ji daga mujizar tafiya yi ana shi ya zo Najeriya yawwa ko ya kamata a ce ya zo Najeriya shekara dubu ɗaya ɗari hudu to da haka ba kawai shi wata baiwa Allah ya masa girma ne da gaskiyar gaske shi sa kawai da kalirin misali da ake cewa a zare da goron dutse sau a gari shi ma faɗi ne ba kawai Allah ya faɗi ne babban dutse ne da gaske to da aka samu wannan dutsen ya zama duk gwamni gwalagwalai ne duka iya girman dutsen uhudu ka ba da shi sadaka kyauta ko sadaka duk dalilin lai shi ne kwallo wannan alakun amfaka nufi da uhudin zahaba da ɗayan ku zai samu kwatan kwatan dutsen uhudu na zinari ma bala ga mudda a hadu da ba zai kai mudu ɗaya kofi ɗaya na shan shayi na ɗayan su wala nasiba wa annabi yace kai ko rabi ba ya debo dawa wanda ta fara da gargajewa ya bayar ka ba da wannan gwanagwanan wallahi ba za ka kai ladan sa ba me yasa imanin ba ba dai wani da ba Allah ya jira ayyuhal ladina amanu ba kai a ciki ba ni a ciki ba baban ka dan da ake wannan magana kana gurin ne duk wanda da kaji an jira ayyuhal ladina amanu su ake kallo a gaya ya ku waɗanda suka yi imani ayar da madararsa ta suke jinta da su kuma ake Allah yana tsoron bawansa ne ba a tsoron bawansa ya kalle su ya ce musu masu imani kai kuma yanzu ka cire imani wannan wani irin adalci ne ya bar musu imani ya ce ya ku masu imani ku za a littafin masu rajin sahabbai rajuda an da wani babu wai babu ilmul bada babu da yake magana akan ilmin bala shi ne ilmin abin da ya bayyana daga baya da Allah bai sani ba yanzu kuma ya bayyana shi ne ilmin bala wallahi akwai a irin wannan ne in ka tsaye ka ce ai da sai mu buɗe gurin mu nuna ai kace ai da sai mu ga ma littafi kuma mu buɗe ba gurin shi kenan kace wallahi da yana ya ce to shi kenan dan yana godo sai a budo a janyo bakin in ban fassara daidai ba kai ka biya ka fassara shi ke da yasa Allah ya yi da sahabbai ya ce radiyallahu anhu wa radwan ya ce da kada radiyallahu anil mu'minin ibi yubayyunaka sai ce wai Allah bai san za su da wani wannan ba zan yi Allah bane wannan wato kafirci ne dan sa a jingina wa Allah ne jahili yawa ko mantuwa ko jahilci aka jingina wa Allah an ga abota kuma la ilaha illa rabbi wa la yansa to shi ne yake cewa me za mu koya ma yi kan min al-hadith abin da za mu koya karkashin hadisi fadilatu sahabati walau lahadatan suhba fadilatu suhba walau lahaba falalar ganin annabi alaihi salatu wasalam da gamuwa da shi ko da na minti ɗaya yanzu jarir bin abdullahi bajali kwata kwata kwana nawa ya annabi ya duniya arba'in ba na zai na amma kun ga har kwanan da muka ji a baya saboda yace a wannan kwanakin ba ran da annabi zai ganshi ba sai shi yayi murmushi in ka ga za ka iya cewa wata ɗaya domin annabi ya yi kwana goma sha biyu ma bai da lafiya yawwa amma a wannan san sai sai kawai ne yana ƙaunarsa baya tabbatuwa kan doki ya gaya wa ko kara kuma ya gaya annabi annabi ya ma addu'a ya kuma yana tabbatuwa a kai yake kuma a wannan kwanakin ba ran da annabi zai gani ba sai zai murmushi to shi ne wa annaha la yuwariha la yuwariha ne amadu ba wani aiki da za ka auna da zama da annabi kuma shi zama da annabi alaihi salatu wasalam zabe ne domin akwai wanda sun ga annabi sun gaisa da shi sun yi wa'amala da shi amma yan wutan saboda ganin nasu ne shi ga malamin ce cewa ba duk wanda ya ga annabi bane zai shiga aljanna shi ne wannan magana da ake ta guda da wasu sun nan ba amma ganin ya amfani to wannan shi ne wala ta nazo darajatuha bi shay'in ba wani abu kuma da za a iya bayarwa a samu darajar sahabi wani abu da za ka yi a duniya babu wani abu duk yawan da duk yansa da kan za ku saboda tsawon yin ka ko kwana kake kullum ka ga an ji akwai wani da wani ya kuɗin da yayin sauka ko haka na biyan yana faɗa ya falala wani misali to ko da hakan ne ba saboda haka babu wani abu da za ka yi ka kamo ta hali kuma ka sa abin mamaki ko wai sai a zo wani yanzu ya zo a zaman lafiya da aka fata mara kuma ya faɗi wannan mutane ce Allah ya zama jan aya ya ji abala ta aqilun abala ta tazakkaru abala ta uziru fa ma li haula il qawmi la yakaduna yasfahuna hadita Allah ya ce ka ni ba ku da hankali ne ko ba ku lura ba ku tunani haba Allah ya tsaro amin to shi ne yake cewa na biyu bazulu mana an faɗa malamu ne sahaba sahaba ta isra falalar wanda ya yi da dukiyarsa a cikin sahabbai masu girma fi sabilillah idan ɗaukar kalmar Allah babu bazulu fari to kaga wayannan su ne sahabbai a dunkulen kenan kawai ya kawo ma su can bayan ka dauka kan su da kai dai bayan ne yanzu kuma sai zo tiki in ka kanta alƙa ka bayan mai ma wanda a ji a cikin ka kawai wuri ya hada ne sai sai wannan da sahabbai yawa da zagin sahabbai kabira ne أولئك أصحاب النبي وحزبه نجيب القيم فلولاهم ما كانت في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميل لأهلها فيه ولكن رواتها وأوتادها هم ولولاهم كانت ظلاما لأهلها ولكن هم فيها غدور وأنجم yace wannan fa da ake ba ku labari su ne sahabba annabi alaihi salatu wassalam yace ba dan zuwa da ba wani musulmi ko dai abin kasa kowa zai tashi yana da murmurar da ake gaya muku wallahi kowa ita zai bautawa da ba musulmi ko daya su suka yi dakon addini suka kawo shi za a yake fada wani albura ganin kamar almana sabon nan da suka yi da jikinsu da ko da dukiyarsu da komai nasu suka yi addini da gaske suka kawo ma shi yanzu kake cin bulis a ya kamata in aka ce duk aka ba aljanna in ka leka ka hango su da yana abubakar su umar su kale din wali ka jiyo ka ce ba nan kake ba ba wannan gurin ya kamata sai ka ga dan ugo kana hango da ka hango ka shi gure ka dai tunan ne yau anan gure kai ne kai da za a baka gurin ne kai ai ko ne ka kawo yanzu ka zan ka ajiya shi ka san kuskure don ba gurin kudin gurin ka biya ba kana zama ma wanda ya zo ya ce malam taki dan ba gurin ka bane haka kaji ya ce ba ma za a buɗe ma ba ballantana ka ce shi biya biɗin to saboda haka to shi ne shi ne sahaba na mutum ne rundunarsa ya ce ba don tuba da ba mutum ko ɗaya ban kasa ya ce walau lahu muka da tamimu bi aliha ba don tuba da kasar ba tambal tambal za ta rike da mutane walakin rawasiha wa autadiha sai dai zuwa sun da suka rike kasar da jirgin da aka yi wa kasar ka tsaya sai ke hubu su ne ya ce walau lawu bukanar zalaman da ahliha ba dan sa akwai ba da gaba da ya kasa dubu za ta mu kowa ne ba sai duk cikin lakka ba za ta zake ba domin haske in ba da musulunci wani ai ba haske wani sai ce walakin hubu fiha ke da su akwai a duniyar nan da kake gani budur yace watanni wata dan daren ka hudu budur jami'i na albadr lailatul badr shine budur wata ne dan daren ka hudu wa anjumun da kuma taurari haka su to wannan shi ne babu fadli bari babu da yake magana akan falalan mutanen farisa عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره الله يقرا من سيدايته كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وترانا منا زوني a gaban annabi kira da amince Allah ya tabbata a gare shi fa unzilat alayhi suratul juma'a sai kawai suratul juma'a ta sauka shine yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikul qudus al-aziz al-hakim هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فهل الشاهد يأتي وآخرين منهم لما يلحقوا بهم to shi ne yake cewa da ya faɗa suratul juma'a ta sauka wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim da wasu daban ma da basu haɗu da annabi ba ku kalli da sura fi tabi'u lillahi za a mun faɗa tabi'u da fi'ili da ismi da fi'ili fi'il al-amr da fi'il madi da mazda wannan abadin da kuke da su gaba ɗaya a kalmar tabi'u je da Allah ya soka al-Qur'ani kaga wato na ji kiransa عظيم الامر جزنا سبح اسم ربك الاعلى فيه مضارع يسبحه فيه ماضي سبح مصدر كما سبحان الذي اسرى بعبده kaga duk sun tabbata kowanne a kai zo da girman tasbihi mutane ne suke ganin wani wurin tasbihi kamar ba wani abu ne sun fi zan suka abu a ba su abin da za su sha wahala amma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim babban abu ne kawai kana kawai fitina kai ba ku ji abin da Allah ya ce annabi Yunus ba falaula annahu kana min al-musabbihin la labita fi batnihi ila yawm yub'ath idan kai ne wannan taziyi ne wallahi kai ba ba dan wannan taziyi da kake ba da idan aka rube ka ba za kuma jin duriya ka ba amma ka daure kana yi lokaci bayan lokaci to saboda haka Allah ya ce tasbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard da abin da ke cikin samai da kansu sune wa Allah tasbihu wa in kana illa tasbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu da bai wa Allah tasbihu in ka ci riga ka tare hula ka tare wandan da irin takalmin da ka sa yi shi ne ba mai ganewa sai Allah kawai wani ya zo wani iwu ya ce zikirin kaza ne ai kai ka zane ai da mutane aka ce kai yawa ba wanda yake kai wani abu kace kawai ya da jinki na sama kai ka zane kuma Allah ya ce la tafqahuna ba mai ganewa kai ya kai ka gane yawwa ba za ku gane da zi ba kai kuma ka ce ka fahimta to saboda haka to shi ne Allah fara hutun sarki ya ce wa huwa al-aziz al-hakim shi ne mabuwayi wanda ya fi karfin kowa al-hakim mai hikima ya Allah ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu shi ne wanda ya aiko wa da waɗanda ba sa rubutu ba sa karatu da manzo daga cikin shi ne ummiyai kun ga kalmar ku idan aka ce wa kai yanzu aka ce ma ummiyi aka gaya mu mu zagin ba aka yi amma an ka gaya wa annabi alaihi salatu wasalam kuma ya wanda ne alimun bila hadin hafizun bila darsi amma kai ummi ana nufin ilimi da ke murakkabi ba murakkabi ba la yadri wa la yadri annahu la yadri fa huwa jahilun murakkab to Allah ya aiko musu da manzo wanda yake kan ga musu ayati ayoyin tauhidi ne kun ji sannan annabi da yazo ba iya karantarwa ya ba tarbiyya duk karantarwa da babu tarbiyya ba ta da amfani ko ake duk wanda za ka ba wa ɗanka ka san wa ka ba wa domin haƙƙi ne a kanka kuma fa'idu shi ila yu'tihi abadan wanda bai da abu ba ya iya bayarwa sai ka duba tarbiyyar mutum sannan ka bashi ga abin da tsariya ne ko galiya ko aliya duk malamai suna faɗa mahaifiyar imam malik ai rabi'atu ra'i zuwa ce sai ga mutum kirki ne ba wai ya karatu ba kace ga dana nan na koyo shi na kawo shi koyi da dake ka duba imam malik yake sai da ya fice da ƙananan shekarun da ya zo za ka da rawani ga rawani ga karatu ga tarbiyya ويعلمهم الكتاب والحكمة yana karantar da su littafin Qur'ani da hadisi duk da cewa kafin zuwa annabi da fi zalali mubin suna cikin bata mabuyan sai Allah ya ce wa akhari na min da wasu daban daga cikin su lamma yana hakurin waɗanda ba su haɗu da annabi ba amma su ma mutanen kirki to shi ne da aka faɗi wannan kana ce ce kulli manomi ya rasu da labu ne ne ce wannan mutanen su ayi ga mai kin Allah falan yuraji'u sai annabi bai dawo kan maganar sa ba hatta ta ala talatan sai da yake baya ta uku wa fi na salman al-bani yace lokacin da salman al-bani yana cikin mu mun yi da tafsirin sa a baya ta jama'a wa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ala salman sai Allah annabi ya tsora hannunsa akan salman kun magana yace lau kana liman inda surayya yace da ce imani yana kan a cikin tauraron nan da ake kira surayya lana la hurija da wasu mutane sun yi sun dauko shi aw rajulun min haula ko wani mutum daga cikin waɗannan mutanen su Salman al-Bari aka nuna shi annabi ya nuna Salman al-Bari duk ni sai imani su Salman al-Bari za su dauko shi Fadi na kan jilin na yau an nuna mutum ɗazu lokaci ya gangaro. kaga nan kalmar zahira ta wa Salman al-Fari fadilatu zahira li Salman al-Fari nabi fadilatu zahira li Fari wa jawaz isti'mal al-majaz wal mubalaghati fi mawadi'iha babu qawli sallallahu alaihi wasallam annasu ka'idin li yasdo annabi ya ce mutane da kuke gani ka'idin li yasin kamar rakuma ne guda ɗaya za ta ji da ziyara filatan amma ka kalla rakuma da yi ga sunan garke guda kan daya amma da rasa guda ɗaya amani a ciki me wannan wannan kasanta zai yi ne annabi ya ce za ka gara kuma guda ɗari ga sunan sanda ɗaya domin sanda ɗaya a gurin babban lafiya shi ne sanda a ba za kuma ɗari ko shan sanda ɗaya amma na ta ji da ziyara a ilatin babu amana na ke so a ce na eh wai a dunkule kawai a dunkule mutum taron tsintiya ba jara taron tsintiya ba jara to shi ne yake alhadisu an sittu ne wa wa'id wa khamsu hadisi ne lamba ta rude ɗari biyu da hamsin da ɗaya an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma kana سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر يتراجع النبي صلى الله عليه وسلم انما الناس كالابن البيع su mutane kamar wannan rakuman ne guda ɗari la ta gani da girbi yara ilatar wanda za ka ga da kyar za ka zama ba da rakumin guda ɗaya ko fara da za ka hau to shi ne illa kullum magana da ake yi shi ne annabi zai alfahari da mutane amma ba masu amfani yawwa masu amfani annabi baya sukar yawan ɗayansa a rashin tarbiyya ko da ɗansa ɗaya ne amma ya gunduru iguwa wani kuma ya yansa talatin suna nan lafiya lau kowa ya shiga harkar saboda haka ba a yawan yake wallahi tarbiyya kawai ne za mu koya bayan wannan nasa marati hadisi na da ya ga cewa mutane matakai matakai ne katabari ne daban-daban na biyu alhasu ala ulumil himma li bulugil manzilati rafi'a kodai tawa da gani da dajewa dan mutum ya kai wani mataki duk abin da aka zo karkar ka da an ba za mu iya kaza ba karka so ba duk abin da dan adam yana iya yi kawai ka sa a ranka za ka iya yawwa na uku laifatul kasra dalilun ala sawab yawa ba shi yake nuna daidai ba domin walakin aksaran nasi din da ta ji aksara to ba kirki ba aka yi amma kalilan din nan duk ta qur'ani kalilan kalilan kalilan haba allahumma bi anna minhum to da haka tare yuyu da wani abu kare da yi ka saboda ana yayi wani abu kawai ya gaje ka abin da ake so kawai dacewa abin da ake yi daidai daidai ko kuwa dan abu ya yi wani yankan kiɗa kai ma shi ke nan to wannan shi ne ƙarshen kitab na arba'in da hudu sati mai zuwa za mu shiga wannan kitab mai sauki mai wahala domin ni ina je irin wannan karatun da ji da biyar sale sai in ga kamar ina zargin kaina kawai ayar nan da suka faɗo mun bi mata kulu na ba ta faɗo sai ga kamar kai kake wa kanka rai to sai ko ka biyar sale ina son salima amma duk wanda zan biya ji zai kamar kan ban zama cikin limata kulu na ba ta faɗo domin wasu da dantattun abubuwa yake faɗa sosai da ake zuwa zauna a kai kai kana yi to nan ma albiru nagarta ake so ta biyayya ga iyaye ta da zumunci da ladabai shi za mu shiga kuma yanzu Allah ya dace da mu ya ba mu ikon aiki da abubuwan da za mu abubuwan da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure ya Allah mu ɗauka sun sarki ya yaje muna da kwala da sunayen su kyawawa da su zunta maɗaukaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje maka muna roƙon Allah ya suna yanzu cewa musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu da gaskiya Allah ka dukan su da gafara masu da kuma Allah ka ƙara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da su ne an tattawawa ta tuwakun ta madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya musu bukatun akwai wani ba mu Allah da yake na cikin damuwa dangane da abokan hulɗarsa na kasuwanci ya shiga damuwa kwarai da gaske muna roƙo Allah ya yi masa Allah ya bashi mafita a cikin al'amuransa muna roƙo Allah da sunayen su tayawa da tsoron zama ɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin su ƴaƴan mu da kanne da suka kauta hanya Allah ka shirya mana su Allahumma amina fi awqanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al wilayatina fi man khafaka wattaqaka wattaba 'abdaka ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين